أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shi ne darasinmu na 242 kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar wannan darasi suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shantiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin to za mu tashi ne a wannan darasin namu a farkon suratul qiyama kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma da mu da ku gaba daya to idan muka duba a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid inda an rubuta suratul qiyamah mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yassa number 1 wato in ka duba ƙasa kenan yace to unwinat hadhihi sura an sanya ma wannan sura unwari kenan mabudinta fil masahif a cikin alqur'anai wa kutubit tafsir da kuma littafan tafsiri wa kutubis sunna da littafan sunna bi suratul qiyamah kenan wannan an sanya mata wannan suna suratul qiyamah liwuqu'il qasami saboda abkuwar rantsuwa biyo milkiyamati ranar tashin alkiyama fi awwali ha a farkonta walam yuqsam bihi ba a yi rantsuwa da kiyama ba fi ma nazala qabla ha min suwari surar da sun kasafka gabanin wannan sura an gane ko kenan gabaninta ba a samu surar da an kai rantsuwa da kiyama ba sai dai bayan take wa qala al-alusi imam al-alusi yace wato kenan malami ne na tafsiri yuqalu laha ana ce da ita suratu la uqsimu kina ana kiranta suratu la uqsim duk da yake ba ita kadai ce take farawa da la uqsimu ba sai dai su biyu ne la uqsimu bi yawmil qiyamah da la uqsimu bi hadha al balad na an yi rantsuwa da kiyama can kuma an yi rantsuwa da makka kenan malam yace to walam yadhkuruha sahibul itqan mai al itqan fi ulumil qur'an kenan shine imamu suyuti bai lissafa ta ba fi idadis suwari a cikin lissafin surori ذات أكثر من اسم ودتر رسولنا في يد الآية وهي مكية بالاتفاق kuma an yi ittifakin cewa a makka ta sauka kasancewa imamu suyuti bai kawo wannan ba ba shi ke nuna ba a in bincike ya bayar an samu wani sunan labas sai kawo alifun da ha'un waɗanda suke nuna intaha magana ta ƙari ke yadda an ka cira tota ya ce to mina tahriri wa tanwir daga cikin tafsirin a tahriri wa tanwir ya ɗauko wannan magana wannan shine ake kira wato al'amana al'ilmiya inda ka ɗauko magana ka faɗe ta in ka ɗauko ta da lafazin ta ne in kuma ma'ana ka ɗauko in kuma a'a da ka ɗauko da lafazin amma ka ɗan ƙara wani abu ko ka rage wani abu ka ce bi tasarruf ko kuma abin da ya kama da haka to wannan shi ne abin da malami ya kawo yanzu za mu koma a cikin mas'ala ta 1153 malam yace fa in kila idan aka ce ma ma'ana qaulihi ta'ala menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qara'nahu idan mun ka karanta alqur'ani fattabi qur'ana to ka bi karatun alqur'ani سورة القيامة آية تشاتكوس والقارئ على النبي صلى الله عليه وسلم وانده يكي كرن تام منزا الله صلى الله عليه وسلم القرآن هو جبريل عليه السلام شين جبريل عليه السلام yace qulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi fa idza jama'nahu idan mun ka tattaro da alqur'ani fi sadrika a cikin kirjinka wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan awwalul ayati farkon aya inda Allah ce inna alaina jam'ahu kenan a gare mu yake tattarwa alqur'ani duk da yake ala tana nuna cilas amma ba yana nufin cilas ba Allah ne daukan makansa jam'ahu mu tattaro wannan alqur'ani kenan cikin kirjinka wa qur'anahu kuma da karatunsa an gane ko yace ai inna alaina akan muni jam'ahu wato ta hada shi wa dammahu da taro shi shi alqur'ani ila sadrika fi sadrika a cikin kirjinka fala ta'jal bi qira'atihi kar kai gaugawa karanta shi qabla an yatimma hifdhuhu kafin kiyaye shi wato ya tabbata kidan ma'ana a tabbatar maka da hardasa a cikin zuciyarka wa qila waɗansu malamai suka ce inda ma udifatil qira'a abin da yasa an ka danganta karatu ila Allah ta'ala zuwa ga Allah li'anna jibril alayhi salam domin shi mala'ika jibril alayhi salam ya ƙara'uhu yana karanta alƙur'an ne bi amrihi da umarnin Allah kama tudaful af'alu kama yadda ake danganta ayyuka ilal muluki zuwa ga masu mulki sarakai wal umara'u da jagorori jam'i ne na al'amir al-muluku jam'i ne kuma na al-malik yace to bi mujarrad al-amr idan sun ka bada umarni idan sarki ya bada umarni a gina masallaci za a je a gina shi sai a ce sarki wani ya gina masallacin ba ana nufin shi ya zo ya dauko birgi ba ko bulo ɗaya bayan ɗaya gina masallacin a'a da umarnin sa akai mara ya ce ma annal mubashira laha tare da cewa waɗanda suka yi mubashara da aikin sun ka aikata shi kai tsaye to a awanuhum mataimakansu ne da kuma au atba'uhum ko ku mabiyansu su shugabanni shi da abinda ake son a ce na fata an fahimta to wannan shi ne sannan kuma daga nan ma akwai iskali inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu idan mun ka karanta shi to shi Allah ai ba a ce ya karanta qur'ani tunda maganar sa ce kaga daga nan ma wani iskali zai taso ba a ce Allah ya karanta Qur'ani sai a ce Allah ya yi magana ga Al-Qur'ani to ne kina waka cewa kenan Jibrilu ake nufi sannan kuma da ya ce qara'nahu sai ka nunu la'azama idan muka karanta shi to idan nunun za ta koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tana nufin at-ta'zim girmamawa ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba domin Allah subhanahu wata'ala guda ne innamallahu ilahun wahid in kuma an kamar da nunu zuwa ga Jibril saboda girmamawa ne mala'iki ne mai girma domin Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka shi a cikin mala'iku muta'in samma ami to wannan shi ne kenan to eh wannan shi ne abin da malam ya kawo ƙarƙashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam to idan muka zo mas'alar da ya kamata mu fara da ita ma ita ce mas'ala ta 207 a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab sai mu samu farawa da ita ba malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala la uqsimu bi yawmil qiyamah wato ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama malam yace to la yu'aridu iqsamahu bihi wannan rantsuwar da Allah ya ba za ta ci karo ba fi qawlihi da inda Allah ce wal yawmil maw'ud Allah yana rantsuwa da yini al maw'ud ismul maf'ul ne na wa'ada ya'idu wanda ya alƙawalin ismul fa'il wa'id wanda an kai alƙawali sai a ce al maw'ud to kenan da rana wanda take Allah yana rantsuwa da ranar da aka yi alƙawalinta malam yace to wal jawabu amsa min wajahaini akwai amsa guda biyu tunda can la uqsimu zaka kamar ba a rantsi bane wal yawmil maw'ud wawun kuma tana nuna kamar Allah yana rantsuwa da shi kenan ba nan ba a ce wala yawmil maw'ud ba balle ka ce a rantsuwar ce kai tsaye ba a kore ba nan ne mutum zai iya samun iskari da irin waɗannan ayoyin da a ce la uqsimu kuma a ce wato kuma wani lokacin rantsuwa ta zo kai tsaye yace ahaduhuma na farko waɗansu malamai sun ka ce anna cewa la ita wannan la da Allah ce la uqsimu bi yawmil qiyamah nafiyatun ta kore li kalamil kuffari ga maganar kafirai da suke cewa babu kiyama an gane ko kenan la ba yadda suke zato bane cewa babu kiyama tabbas akwai kiyama to uqsimu bi yawmil qiyama ya rantsuwa da tashin alkiyama ko ko bayan suke cewa ne ba za a tayar da su ba la ƙarya suke yi uqsimu bi yawmil qiyama tsiyama za su tsayu za a tayar da su asani na biyu waɗansu malamai suka ce annaha sila ita wannan lamun sila ce ma'ana an kawo ta dan karfafa ma'ana shine sila kamar inda an ka ce li Allah ya alama ahlul kitab dan ka ahlul kitab sani ko don su sani ai li an ya alama ahlul kitab Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah dan haka la wani lokacin ana shafe ta za a kaddara ta kamar da muka shafa da yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani an tadillu ka in zaka fasara zahiri sai ka ce don ku bace to kuma Allah bai yi bayanin ayoyin ba alqur'ani don a bata kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kinan sai zaman to an shafe lamun zaka kaddara ta yubayyinu Allahu lakum alla tadhillu kaga dan qur'ani yun da zake cewa ba a kaddara wani abu to kaga ko idan yace an tadhillu in yace dan ka kubace sai a ce ba haka Allah ya faɗa ba an tadhillu shine kubata ko ku bace kenan dole sai an kaddara namu ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai kaga shedan Allah ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kuma wai ce ma mana aka Allah tasjuda to cikin waɗannan wuraren ko dai mu ce cikin su akwai inda lamun ta zo ne an ƙara ta dan ma'ana koko an shafe ta sai an ƙara ta tunda duk magana guda ce iblisu ne kuma an ka ce ma mana aka an tasjud ma mana aka Allah tasjud kenan ma mana aka Allah an ƙara la dan karfafa ma'ana shine sila dan ko cikin Qur'ani akwai wannan yace annaha silatun ta zo sila ce kamata kaddama kamar yadda ya gabata an gane ko mai tahqiqin wannan littafi sai ka batu in ka diba a wannan taba'a da take hannuna Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi number 2 yace fil mas'ala kenan mas'ala ta 75 min hadal kitab daga cikin wannan littafi malam yace wasa ya'ti lahu zai zo ma wannan ziyadatu idahin wannan mas'ala a ƙara wato bayyana ta da fayyace ta da tantance ta da rarrabe al'amuranta insha Allah ta'ala idan Allah ya so sai mai tahqiqin wannan littafi yasa number 2 number 3 kenan number ta uku wato turazim nimero kenan wato ahmad bin muhammad muhammad badawi wannan taba'a ta kursi alqur'ani karim da take hannuna yace unziril mas'alata ka dibi wannan mas'ala a mas'ala ta 227 min hadhal kitab daga wannan littafi to wannan shine abinda shi ma malam ya kawo wannan ita ce ma mas'alar da kamata mu fara da ita sai muka fara da waccan mas'ala ta wancan littafi kina an samu wato kuskure bi abin tsarin da ake akan shi ba wallahu ta'ala a'lam مسألة تجبا سي مسألة تقريبي وتكوس أتكل التافن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ما يأتي قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى وجوه وأنس فسكوكي يومئذ أولنا يني أو النرانة قيامة ناظرة سنة تكن نئمة دكالكالنية domin daga nadurin shi ne abin da yake da kyawun kallo an gane ko wato تعرف في وجوههم نظرة النعيم ذاك جاء أكوي على من نعمة كيران an gane ko shi yasa aka yi wata mausu'a ta da'awa wadda ɗalibin ilimi zai iya amfanuwa da ita don wato samun ayoyi da hadisai da kuma maudu'ai daban-daban mausu'atu nadratun na'im wanda kuma ba shi ke nuna da mutum zai dogaro gare ta ba amma za ta taimaka mishi to da Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima ila rabbiha zuwa ga ubangijin su su waɗannan fuskokin kenan nadira suna masu kallo na farko da zadun ne nazira na biyu kuma nazira da za'u ne daga nazara ne suna masu kallo malam yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda za a hadawa bainahu tsakanin wannan nassi wa bain qawlihi ta'ala da kuma nassi na fadar Allah subhanahu ta'ala la tudriku al absar wato gani bai iri shika Allah suratul an'am aya ta 103 an gane ko mai tahqiqin wannan littafi yassa number 4 ko kuma katrem nimiro ko nimiro kat yace kadiba unzur mas'ala kadiba a mas'ala ta 69 min hadha kitab daga wannan wato littafi kenan abinda ake son a ce da an ce ba a ganin Allah a nan duniya ne da Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani kamar yadda mutane sun ce lan tara nufin har abada ba gaskiya bane domin lan tara idan kuwa ba ta nufin har abada ba kai ko da ma lan ta zo har tare da abadan ba ta nufin har abada ba sai in in nasu ya bayyana ba har abada ake nufi ba har abada ake nufi ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat al-baqara yake cewa wato a yahudawa walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba burin mutuwa ba abadan har abada to amma kuma gashi kiyama Allah ya nuna mana kafirai za su yi burin mutuwa wa nadau ya maliku yaqdi alaina rabbuk sannan kuma ya qulu al kafiru ya laitani kuntu turaba to kiran wannan in an ka samu lan ba shi ke nuna har abada ba wani lokaci to da haka yana da kyau mu fahimci wannan to amma abinda hanyoyin da malamai suka bi Allah baya ganuwa a duniya sannan kuma a lahira saboda nasoshi sun tabbatar da wannan lillazina ahsanul husna wa ziyada an fassara ziyada da ganin Allah subhanahu wataala kamar yadda hadisai suka zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma wato la tudrikul absar ba suna nufin ba a ganin Allah ba a rishika Allah ma'ana koda sun kalli Allah ba su iya kiwaye sani da Allah wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha domin ar-ru'ya daban al-idraka daban kana iya ka hangi abu daga nesa amma kuma abin nan ba za ka iya kewaye sani da shi ba sai in ya kusanto ka misali yana da kyau mu fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da wato malam ya kawo yanzu zamu dawo a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a mas'ala ta 1154 malam ya ce fa in qila idan aka ce kai fa qala Allah ta'ala ya aka Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki suna cikin ni'ima da dadun ne ila rabbiha nadira suna kallo zuwa ga ubangijin su na nadira da dhaun ne wanda ake kira zodi da Hausa yace to wallazi yusafu bin nazri abinda ake sifantawa da gani allazi huwa al-ibsar wanda shine kalla wal idrak kuma shine wato samun rishika abu ta fuskar ido innama huwa al-ayn sune ido dunan wajihi ba fuska ba an gane ko wannan shi dai ne to mai taqiq wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya sanin batu kalamun laysa lahu wajhun yace ga magana kamar ba ta da fuska ma'ana shi bai da wannan magana ba yana ganin ba ta da karfi na fata an fahimci ni a'a in an ce fuska tabbas fuska ba ita ce ke kallo ba duk da yake malam ya ce wannan magana ba ta da fuska ba ta da fuska laysa lahu wajhun ma'ana ba ta da karfi ke ne yake nufi ba yana nufin ba ta da fuska ba ta da alƙibla amma ba gaskiya bane wallahu a'lam tana da abin ga tunda makaho yana da fuska amma baya gani kidan ko tabbas ido shi ne yake gani wallahu ta'ala alam malam yake to kulna zamu ce qila wadansu malamai suka ce innal murada bil wujuhi abinda ake nufi da huska huna anan as-su'ada su ne masu arziki jam'i ne na sa'id mutumin da yake da rabo kuma inda Allah ce wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk yace to wa ahlul wajaha ana nufin kuma ahlul wajaha ma'abuta fuska ma'ana ma'abuta kima da daraja yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama kenan su ake nufi lal wajhu alladhi huwa al'udu nan ba huska ba wanda ake nufi wanda tana nufin wata gaba daga cikin gaban dan adam yace wala ara hadha al-jawab yace mallan yace wannan amsa bana ganin ta mutabiqan li qawlihi ta'ala za ta dace da fadar Allah subhanahu wata'ala wujuhun yawma idhin basira wadansu fuskoki a wannan rana suna cikin damuwa da tashin hankali Allah kai mu da tsari suratul qiyama aya ta 24 mare yace li annal abusa domin wanda ya ɗaure huskarsa wal ƙatuba mutumin da ya gintse huska ƙatabal jabini in ji larabawa ya gintse fuskarsa goshinsa shi ne aljabini kenan yake cewa innama yusufu bihil wajhu ai ita huska ce ake sifantawa da an ɗaure ta allazi huwa al'udhu shine gaba tunda ya zo wujuhun yawma idin basira to su ai ba a ce su ma abuta daraja ake nufi malam yace to wa mimma yu'ayyidu abinda yake karfafa wannan annal murad bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wata'ala wujuhun yawma idhin nadira wadansu fuskoki suna cikin ni'ima a wannan rana suratul qiyama al-a'dha al-ma'rufa kina al-a'dha al-ma'rufa gabbai dai wadanda ake nufi wadanda muka sani ita ce fuska qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im kana gani a cikin fuskokin su wato alama ta ni'ima da jin daɗi suratul mutaffifin aya ta 24 to kenan wannan nufin fuskoki ake nufi to kenan yanzu ya zamu yi da wannan sai ya zamanto kenan shin fuskokin ake nufi me ake nufi eh to in fuskokin ake nufi nan sai a ce utliqa aljuz'u wato utliqa alkullu wa urida bihi aljuz'u na an ce fuska amma ido ake nufi an gane ko kina sai zamanto an faɗi duka amma sashi ake nufi ko kuma in mun ɗauki dukkan ɗan adam ake nufi kenan wato utliqal wajhu wa urida bihi alkullu an ce fuska amma dukkan dan adam ake nufi sai zaman to kenan nan wato ya saba ma wancan ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1155 malam yake cewa fa in qila idan an ka ce an-nutfatu kalima ta nutfa tana nufin almaniyu digon maniyi fa ma fa'idatu qawlihi ta'ala min li fa'idar fadal Allah subhanahu wa ta'ala alam yakun nutfatan shin dan adam bai kasance ba digon maniyi ai tabbas as-su'alu litaqrir tabbas ya kasance min maniyin daga digon maniyi yumna wanda ake jefa shi a cikin mahaifa to kiran ya za a yi kuma a ce maniyin kuma a ce nutfa kuma duk abu guda ne an gane ko imamu hafs da imamu yaqub da hisham duk da shi hisham yana da fuska guda biyu sun karanta da yumna shi hisham ya karanta da yumna da tumna sauran qurra kuma sun karanta alam yakun nutfatan min maniyin tumna ya an ce yumna saboda kalima ta maniyi an ka hankalta ba muzakkar ne ko kuma nutfa dama matsayin mace take to amma kuma ana iya fassara ta da allafu kenan yumna kuma an ka ce tumna an hankalta ma wato nutfa mu'annas ne akwai ta'un gare shi shi yasa an ka ce mata wato tumna an gane ko kuma kalima ta almaniyu ana muzakkar ce amma ana kiranta allafzatu kenan tumna na fata an fahimce ni to wannan shi ne malam ya ce to kulla za mu ce amsa an nutfatu kalima ta nutfa ustu'milat an yi amfani da ita huna anan bi ma'anar qattara ana nufin dan digo an gane ko li'annan nutfata domin kalima ta digo tutlaqu ala al-ma'il qalil wani lokaci ana amfani da ita ana nufin ruwa dan kadan wal kathir ko ko mai yawa wa minhu al-hadith ya zo a cikin hadisi yace hatta yasira rakibu har mutum sai yayi tafiya bainan nutfataini tsakanin ruwa guda biyu masu yawa kenan ana iya cewa tafki biyu la yakhsha jawazan baya jin tsoron ƙetare ruwa yace arada ana nufin bahar al-mashriq kogi ko mu ce teku ta gabascin duniya wal maghrib da ta yammacin duniya idan muka duba inda an kasa la yakhsha jawazan karshen wannan nassi mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kano Bakri yace kadiba cikin tarikh Dimashq a mujalladi na ɗaya shafi na 392 kenan a taba da malam ya amfani da ita yace to amma bi isnadin da'if sanadin wannan hadisi da'ifi ne qala sahibun nihaya fi gharib al-hadith kenan annihaya fi gharib hadith na ibn al-athir wanda ke fassara mu'jam ne wanda ke fassara kalmomi ba masu wato wahalar fassara wasu masu bakuwar ma'ana kenan bakuwar fahimta a cikin wato nasoshi da suka zo ko cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko cikin athar yace arada abin da ke nufi bin nutfataini nutfataini bahr al-mashriqi wa bahr al-maghrib yana nufin ko teku ta gabas cikin duniya da ta yammacin duniya yuqalu ana cewa lil ma'il kathir ga ruwa mai yawa wal qalil dan kadan nutfa digun mai digu kenan wa huwa bil qalil akhassu amma ya fi keɓanta da ruwa wanda yake kadan kenan galibi an fi amfani da kalma ta nutfa ana nufin kadan ruwa kadan wa qila wadan sun kace arada abinda ake nufi ma al furat ruwa na furat an gane ko ruwan kenan asirin al furat shi tataccen ruwa ana nufin ruwan wato tafki kenan su da ba su da gishiri kenan wa ma albahari da ruwan teku su da suna da gishiri an gane ko ya ce to alladhi yali jidda wanda yake kusa ga jidda ya ce haka za ja a fi kitabul harawi haka yazo a cikin littafi na imamul harawi da wato na fassara kalmomi kenan shi ma wani littafi ne na fassara kalmomin da suka zo cikin hadisai da kuma athar wa zamakhshari da kuma imam zamakhshari shi ma yana da littafi wajen fassara wato kalmomi na hadisai kenan duk da yake ba su kaɗai suke da su ba ya ce to la ya sha juran baya tsoron zalunci nan kuma an sa jawazan kenan baya jin tsoron ƙetarawa ko kuma baya tsoron a zalunce shi la ya sha fi tariqihi ahadun baya jin tsoron wani mutum an gane ko la yukhsha kenan fi tariqihi ahadun yajuru alaihi ba a tsoron wani mutum domin an ce la yakhsha sai a ce ahadan amma sai sun ka kawo shi babu alif ahadan kenan kenan la yukhsha fi tariqihi ahadun ba a tsoron wani mutum ya juro alaihi wanda zai zalunce shi wa yazlima wa yazlimuhu kuma wato ya zalunce shi kenan dai gane ko wannan shi dai ne wato abin da ake nufi dan haka dai kalma ta nutfa na an yi amfani da ita a matsayin wato ruwa to sannan kuma da an ka ce yumna ko tumna asalin shi jefawa an gane ko min nutfatin idza tumna domin mani abu ne wanda yake kamar ana jefa shi ne cikin mahaifa sannan ya taru can a halitta idan Allah ya so ya yi halitta to yan uwa musulmi nan muka zo ƙarshen wato suratu alƙiyama kenan a cikin wadannan littattafai guda biyu yanzu kuma za mu je ne a cikin wato suratul insan to idan muka duba a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi yace suratul insan idan muka duba mai tahqiqin wani littafi sheikh mustafa al-adawi sai sa number 1 kenan numero 1 kenan wato ka duba ƙasa ya ce to ibnu ashur ya ce ƙala ibnu ashur sun mai fi zamani ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an sanya mata suna a zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suratu hal ata alal insan suratu hal ata alal insan ya ce rawal bukhari imam bukhari ya ruwaito fi ba bil qira'ati a babi na karatu kenan fil fajri karatun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sallar al-fijr min sahihi a cikin sahihin sa an abi huraira daga abu huraira kare ya ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya qara'u yana karatu fil fajri kenan fi salatil fajri a sallar alfijir bi alif lam mim as-sajda yana karanta suratu alif lam mim as-sajda wa hal ata ala al-insan kuma yana karanta surata hal ata ala al-insan waqtasara an gane ko ya ce ya takaita sahibul itqan mai littafin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ala tasmiyati hadhihi sura akan sunan wannan sura suratul insan suratul insan inda zikir suwari al-makkiya lokacin da ya ambaci surori makkiya wal madaniya da madaniya ولم يذكرها بي أنبتي ونن سورة با في إداد السور أتكل السافن سورة ري التي لها أكثر من اسم ودى تنا سونا في الدعاء يعني كيف كنا دقيسين سونا لي ما سونا دعاء وتسمى سورة الدهر أنا كده أنت سورة الدهر في كثير من المصاحف أتكن ديوا أتكن القرآن دا أكربوتا وقال الخفاجي ونمار بي أكي كده الخفاجي ياتي تسمى سورة الأمشاج أنا كده أنت سورة الأمشاج لوقوع لفظ الأمشاج فيها سورة كلمة أمشاج تازو تكنتا inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali an gane ko walam yaqa fi ghairiha min alquran duk cikin alqurani kuma wannan kalima ta al amshaj bata zo ba in ba cikin wannan sura ba wa zakara tabrasi tabrasi yayi bayani annaha tusamma suratul abrar ana kiranta suratul abrar lianna fiha domin a cikin ta akwai zikra na'imil abrar an ambaci ni'imata masu da'a an gane ko innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura to wa dhikrahum bi hadha al-lafzi kuma an ambace su da wannan lafazi na al-abrar kenan lafazin ya zo haka domin kalma ta al-qanit tana nufin mai da'a al-abrar mai da'a amma sai ce lafazin da kanshi an kai amfani da shi na al-abrar walam arahu li ghairihi ban ga wani ba daga cikin malamai wanda yace ana kiranta suratul abrar fa hadhihi khamsatu asma waɗannan sunaye guda biyar ne li hadhihi sura na wannan sura kenan abin nan kuma shi addahar shi ma ai an kira ta suratul dahar wannan suna wato kalma ta zo duk da ke ba cikin sura ɗaya sura kalmatul dahar ta zo ba amma dai ita ma kalmatul dahar ta zo a cikin ta hal ata ala al insani hin min ad dahri lam yakun shay'an mazkura kuma kalmar dahar ta zo a cikin suratul jafiya wa ma yuhlikuna illa ad dahr yana da kyau mu fahimci wannan to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wannan to matsalar da za mu tashi akan ta matsala ta farko matsala ta wato 1156 a cikin littafin as'iratul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala allah ta'ala ya akai allah yace min nutfatin daga mun halci dan adam kinan farkon ayar inna khalaqnal insana min nutfatin mun halci dan adam daga digon mani amshajin wanda yake wato an ce amshaji mai cuɗanya da juna kenan fa wasafa al-mufrad sai ya sifanta mufrad nutfa kenan wa hiya nutfa domin kalma ta nutfa abu guda ne yace to bil jam'i da kalma ta jam'i wa huwa al-amshaju domin nan al-amshaji jam'u mashjin ne kenan wal amshaju al-akhlaq abinda ake nufi al-amshaj shine abinda ya cuɗanya da juna yace to wal muradu abinda ake nufi annahu makhluqun min nutfa shi da adam an halice shi daga mani mukhtalita wadda ta cuɗanya da juna min ma'in rajuli daga ruwan maniyi na namiji wal mar'ati da kuma dubun maniyi na mace yace kulna zamu ce qala az-zamakhshari amsa kenan imamu zamakhshari ya ce rahmatullahi ta'ala alaihi Allah ya masa rahama amshaj lafzun mufrad shi a wajen imamu zamakhshari amshajun kalima ce lafazi ne mufrad na mutum daya ko na abu daya la jam'a ba jam'i bane ka qaulihim kamar da zaka cewa burmatun a'shar kaga yanka ce a sha yana nufin kamar ba kalma ce wadda take nuna jam'i na abubuwa da suke goma goma ba a a shar goma din ake nufi wa baitun akbash ya an ce baitun akbash ba ana nufin ba wato gida ne na wato akbash alkabsh wato rago kenan a ana nufin baitun akbash gida guda ake nufi na fata an fahimci ni wa barrun ahdam kamar da su ce barrun ahdam mai da'a nan ahdam ba ana nufin ba masu yawa ana nufin mutum guda don haka dai sai zama to af'al wani lokaci tana zakkuwa tana nufin abu daya a larabci ya ce to wa qala ghayruhu wani sai ya ce al mawsufu bihi abinda an kasifanta da amshaj ajza'un nutfa ana nufin sassan nutfa an gane ko wa ab'adha jam'i na al ba'd sassa kenan kenan inna khalaqnal insana min nutfatin kenan min ajza'i nutfatin amshajin sai an ka shafi ajza ko ab'ad da dadun kenan sai aka kawo min nutfatin in an zo wajen fassara ana iya sai a kaddara wannan kalma din to wannan shi ne abinda ake son a ce wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1157 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace nabtalihi zamu jarrabi dan adam ta mun kai masa wannan halitta mu gani zai yi biyayya ko ba zai yi biyayya ba fa ja'alnahu sai mun ka sanya shi sami'an mai ji basiran kuma mai gani malam yace to wal ibtila'u jarrabawa mutaakhirun tayi jinkiri an ja'alhi sami'an basira daga kasancewa shi mai ji kuma mai gani tunda an ce mun jarrabe shi sannan muka sanya shi mai ji mai gani alhali ko sai da Allah ya yi dan adam yana ji yana gani ya girme balaga sannan Allah ya jarrabe shi to ya akai an kai wannan malam yace kullu za mu ce qala al farra'u farra'u yace fihi taqdimun akwai gabatarwa wa ta'khirun da jinkirtawa taqdiruhu yadda za a kaddara ma'anat faja'alnahu sai mun kasanya shi sami'an mai ji basiran mai gani linabtaliyahu dan mu jarrabe shi wa qala ghayruhu wani farra'u kenan yace ma'anahu abinda ake nufi naqilina lahu muna tiratar da shi daga annaqlu ne min halin daga wani hali ila hali ila hali nutfatin zuwa halin kenan digon mari thumma alaqa sannan hali na kasancewa shi wato saren jini ko daskararren jini thumma mudgha sannan kuma ya koma tsoka ya ce to fasamma dalika ibtila'an sai Allah ya sanya wannan abin matsayin jarabawa isti'aratan don an yi amfani da kalima an arota an sanya ta wurin jarabawa amma ana nufin ciratar da shi daga hali zuwa hali a jarrabi wato wannan kasancewar kafin a halicce shi ya zamanto dan adam sai zamanto ba waccan jaraba ake nufi ba ta biyayya ko rashin biyayya to amma dai da muka duba wanga magana ta Imam al-Farra ta fi fitowa a fili da yace akwai at-taqdim wa at-ta'khir kuma bincike ne wanda dalibi ilimi zai yi wato at-taqdim wa at-ta'khir cikin ahadith ko cikin Qur'ani ya ga balagatu kuma at-taqdim wa at-ta'khir Imam Suyuti ya yi babi akan muqaddamul Qur'an wa mu'akhkharuhu kinan wuraren da ake cewa a cikin alkur'ani an jinkirtar da wannan an gabatar da wannan kuma mutum zai yi bincike kuma ba dole bane duka inda an ce haka ne a sai an yi bincike an tabbatar da haka din ne ko ba haka ba wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1158 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah subhanahu wa ta'ala ce qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira an gane ko kawarira kamar a ce karau ko madubi ko gilas min fiddatin wanda yake na azurfari domin aljanna ta saba ma wato duniya kuma lahira ta saba ma duniya don wani zai ce ya za a ce wato abin nan azurfa ta koma tamkar karau ko madubi qaddaruha an qaddara ta an daidaita ta taqdiran qaddarawa suratul insan aya ta 16 malam yace to wal qawarir kalima ta qawarir ismun suna ne lima yutakhadhu na daga abinda ake riko min zujaj na daga wato qarau kama a ce wato madubi kenan an gane ko ko glass ina fata an fahimta shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata saboda raunin su ya aka sifanta su da wato al qawarir rifqan bil qawarir wato mata kamar tamkar qarau suke idan abu ne wanda nan da yana faduwa ya fashi kina abubuwa ne masu wato rauni kenan to malam yace to kunna zamu ce ma'ana wa abinda ake nufi anna tilkal abwab waɗannan kofofi kenan na aljanna tilkal akwab waɗannan wato kofi kofi kenan makhluqatun an halice su min fiddatin daga wato azurfa wahiya ita wato waɗannan kofin kofin kenan ma a bayadil fidda kenan su waɗannan kofinan tare da cewa azurfa tana da haske wato husniha da kyawun tafi safa'il qawaridi tana cikin kamar haske da wato kyalkyalniya irin ta alkawari da madubi wa shafifiha da kuma shafifinta ma'ana wato an ce shaffaf shine abinda wato mara kauri wanda abinda ke ana ganin abinda ke bayansa kaga idan ka zuba ruwa a cikin wato kofi na wato kwalba kenan za ga abinda ruwan kana ganin su saboda tsanin shine shaffaf ko kuma in ka sanya sutura wadda ba ta sutura jikar kyau ba ana ganin bayan sutura din ana ganin jikin mutum sai a ce shaffaf an gane ko to wannan shine abin da ake nufi kenan saboda tsananin kyawanta tana kama da madubi marin ya ce qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya ce Allah ya kaddara shi da mahaifinsa law duribat fiddatu dunya da dai an buga wato azurfa ta duniya hatta ja'altaha janaha zubabin hakka sanya ta tamkar wato fiffikin sauro ta koma karama an gane ko lam yural ma'u min wara'iha ba zai yi ba a garuwa bayanta wa qawarirul janna amma kuma qawarirul janna wato qarauna aljanna madubi na aljanna gilas na aljanna min fiddatin wanda za su sha ruwa a gare shi na fidda ne wato na azurfa ne wa yura ma fiha ana gani a cikin ta min wara'iha ta bayanta abin da ke bayanta ana ganin shi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ne yayi niyya ya yi wannan ta haka ƙarshen ni'ima ita ce aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ba mu aljanna firdaus al'ala ya rabbal alami to wannan shi ne abinda malam ya kawo ƙarƙashin wato wannan mas'ala ne mas'alar mu ta gaba mas'ala ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da tara malam yace fa in qila idan anka ce ma ma'ana qawlihi ta'ala menene ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala kanat qawarira da anka ce wato waɗannan kofunan na wato azurfa ce wadda wato tana kama da madubi kinan na duniya wanda ana ganin abin da ke bayanta kanat ta kasance qawarira wato na wato kamar gilas to ai kanat ta kasance in ko ta taba zama gilas gilas din ne ya koma ya zan azurfa ya ce to kunna za mu ce a'a ma'ana ku abinda ake nufi ta kawwanat an haɗa ta ma'ana ba can da haka take ba haka Allah ya halice ta ta kasance fahiya ita wannan azurfa din da sinadarin da aka yi musu kofi yan aljanna min qaulihi ta'ala kenan kamar irin fatar Allah subhanahu ta'ala ne kun kasance fa yakun sai ya kasance suratu yasin aya ta 82 duk da yake kun fa yakun ba cikin suratu yasin ɗaya zo ba amma dai malam ya bada misalin ɗaya ne وكذا قوله تعالى كما حكى فترة الله سبحانه وتعالى كان مزاجها كافورا abinda za a hada wannan ido na ruwa na marimarin aljanna tunda aya ya ce ainihin ya shirabu biha a ibadullah an gane ko yake cewa innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura kinan yan aljanna suna sha daga wani kofi wanda yake mizajuha abinda za a hada shi da shi kafuran kafur wani nau'i ne na abu mai kanshi ko a duniya muna da wani abu da ake kira kafur wanda ana zan saka shi wani lokaci cikin wato sutura sannan kuma ana amfani da shi a sashi cikin wato kamar mai na mota a jefa ɗabi ko da uku saboda ya wanke wato injin suratul insana aya ta biyar kenan da an kace kana mizazu ha ya kasance a zai kasance ma'ana za a haɗa shi ne da shi tunda yanzu aljanna bata zo ba kuma balle a haɗa su ɗin na fata an fahimta ko ko kana da kana qawaridan da kana mizaju haka furun sun kasance can a cikin kaddarawa ta Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala iya kaddara ina fata an fahimci ni wallahu ta'ala alam to idan muka duba wajen kalma ta wannan qawarirkin nan zamu iske akwai mas'aloli na ilmul qira'at wadanda za ga wani lokacin ɗaliban ilimi ba su hankalta musu sai su ji an karanta ba irin yadda suka sani ba sai su abun nan duk da yake ma a cikin suratul qiyama da muka karanta akwai mas'aloli na qira'at da bin dan yi bayanin su ba wajen misali a yahsabu al-insanu allan najma'a idama imam ibn amir da imam asim da hamza da abu ja'far su karanta a yahsabu sauran qurra sun karanta a yahsibu to kaga sai ka iske dalibin ilimi abin nan duk da yake shi idan muka duba na warshi shi na da ma naqlu a yahsibu linsanu to sannan kuma fa'iza bari kalbasar nafi'a da kuma abu jafi sun karanta fa'iza bara kalbasar yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to don haka in ka ji mutum ya karanta bayan da ka sani ba ka yi hattara ka a zo akwai ra'a wadda take ingantatta ce to wannan kenan to kalima ta qawarir wato akwai shi ma saɓanin karatu na alkur'ani yadda ake karanta wannan kalima idan muka duba imam wato nafi' da imam abu ja'far da imam wato alkisa'i da imamu shu'ba sun karanta wato waɗannan kalmomin guda biyu da tanwini kenan suna karantawa wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariran qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira shine wato sun karanta da tanwini na fata an fahimta shine kenan sannan kuma idan za su tsaya za su ce kanat qawarira su kawo alif ina fata an fahimce ni in za su tsaya to kenan haka suke karantawa imamu ibnu kathir da kuma imamu khalaf al-ashir suna karantawa ne da tanwini ga na farko amma na biyu ba sa karanta mishi da tanwini misali na farko za su karanta kanat qawariran na biyu kuma sai su karanta shi qawarira ba tare da wato sun yi masa wato tanwini ba kaga sun samu sabawa amma idan na farkon za su tsaya a kan shi tunda sun karanta da tanwini sai su ce kanat qawarira su yi alif na biyu kuma idan za su tsaya a kan shi sai su yi iskani misali sai su ce qawarir su haka suke karantawa sannan kuma imamu abu amr ibn al-ala da imamu ibn amir da hafs rawi na asim ɗaya daga cikin su kenan da rawh shi kuma ɗaya daga cikin ruwat na yaqub su kuma sun karanta babu tanwini duka gaba ɗaya kenan suna karantawa yutafu alaihim bi anatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin dukkan su babu tanwini ba su yin wato wasali biyu biyu kenan wannan haka wato suke karantawa to sannan kuma idan za su tsayawa akan na farko sai su yi alif su ce qawarira na biyu kuma idan za su tsayawa sai su yi wato abin nan su ce qawarir na biyu din kenan sai su yi masa sukuni sai dai hisham ɗaya daga cikin ruwati na ibn amir shi an samu sabani a wajen shi a cikin na biyu lokacin da zai tsaya a na biyu din an ka samu sabani tunda wato shi rawi ne na ibn amir an gane ko tunda mun ka ibn amir wani zai cewa bai ga hisham kin ba a'a da hisham da abdullahi tare suke tunda su suka yi riwaya ga ibn amir to shi idan zai tsaya shi hisham abin nan ga na biyu yana tsayawa a da farko da alif yana tsaya da alif kenan ga na biyu wani lokacin kuma ba da alif ba yana karantawa kenan kanat qawarira wani lokacin ya tsaya qawarira da alif ko kuma qawarir shi an yi sabani wato a wajensa ina fata an fahimta to sannan kuma hamza da ruwais sun karanta babu tanwini a cikin su gaba daya kenan sun karanta ma'ana ba tare da fatahataini fatahataini ba amma kuma idan za su tsaya za su tsaya da sukunin ra ma'ana kanat qawarir qawarir min fiddatin in za su tsaya misali to wannan abu ne wanda shafi wato ilmin qira'at wani lokaci dalibin ilimi zai je an karanta ba yadda ya sani ba sai kaga ya zabura ya ce me yasa aka ce kaza aka ce kaza irin wannan yana da kyau ka tantance kafin ka ce kuskure ne mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 1160 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajubatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa shabbaha allah ta'ala ya akai allah ya kamanta alwildan wato yara da ke cikin aljanna jam'i na alwalad bil lu'lu'i allah ya sifanta su da lu'lu'i al-manfur wanda anka daidaita anka watsa dunal manzum ba wanda anka tsara ba kamar wato sarƙa kenan wancan kuma ya fi kyawun kallo wanda an tsara shi ya fi wanda an ka watsa kenan shi yasa waɗansu suka ce akwai ishkali malam ya ce kulna za mu ce inda ma shabbahahum abin da yasa Allah ya kamanta su subhanahu wa ta'ala wanda yake ya tsarka kuma ya ɗaukaka bin lu'lu'i Allah ya kamanta su da lu'lu'i lu'lu'i kenan al-mansur wanda an ka ɗaiɗaita an ka watsa li'annahu domin shi arada tashbihahum Allah ya niyyar ya sifanta su bil lu'lu'i da lu'lu'i alladhi lam yuthaqqab ba'd ko lam yuthqab ba'd wanda ba a hude shi ba ba a yi masa kafa ba li'annahu domin shi idza thuqiba idan an ka soke shi aka yi masa kafa aka yi rarake shi naqasat sai ya rage ma'iyatuhu ruwansa domin asalin sa abu ne wanda yake da sinadari cikin ruwa ake fitar da shi ko kuma cikin cikin ma kifayen da ke cikin ruwa wa safa'uhu da kuma kyawun shi sai shi ragu ya ce to wallu'ulu allazi lam yusqab ko lam yusaqqab wato lu'lu'i wanda ba a huda ba la yakunu bai kasancewa illa manfuran sai dai a daidaita shi domin ba a iya tsara shi tunda ba a fashe shi ba wa qila wadansu malamai sun kace inna ma shabbahahum inna ma shabbahahum Allah ta'ala abin da yasa Allah ya kamanta su bil lu'lu'i da lu'lu'i al-mansur wanda anka daidaita anka yada anka watsa li'anna al-lu'lu'a domin shi lu'lu'i al-mansur wanda anka daidaita alal bisati akan shimfiɗa ahsanu manzaran shi yafi kyawun kallo min al-manzum daga wanda an ka tsara domin in watsa shi za a yi haka saman shimfiɗa yafi a ce an ɗauko shi sarka ta ru'i an jefa saman shimfiɗa wa qila waɗansu malamai suka ce inda ba shabbahum bil lu'lu'il mansur abin da yasa Allah sifanta su da lu'lu'i wanda an ka yada an ka watsa lintisharihim saboda su yara ne waɗanda sun yadu a cikin aljanna wan bisafihim sun yadu daga bassana sai an ka ce in bassa abu ya yadu dukan shi kenan sun warwatsu fi majalisihim a cikin majalisin ne na 'yan aljanna wa manazilihim da gidajen mutanen aljanna wa tafriqihim kuma sun rarrabu fil khidmati su wadannan yara don su yi musu hidima suna sun rarraba don su yi hidima ga 'yan aljanna bi dalili qawlihi ta'ala mala yace saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yatufu alaihim wildanun kenan suna kewayawa akan su suratul insana aya ta 19 kuma can cikin suratul waqi'a ce yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabe an gane ko a cikin suratul tur kuma sai ce wa yatufu alaihim ghilmanun lahu to da ghilman jam'i na al-ghulam jam'u taksir wildan shi ma jam'i na taksir yana nufin yara matasa wato kankanan yara kenan mara ya ce walau kanu wukufan da dai su yaran su zama to wukufan sun tsaya an gane ko tsatsaye suke saffan sahu daya la shubbihu bil manzum da an sifanta su da abin da an ka tsara to amma da yake ba sahu suke ba sai an ka sifanta su da irin yadda halin su kasance dan haka babu kuskure a cikin wannan tashbihi da akwai sai in baka fahimta ba mas'ala ta gaba mas'ala ta 1161 malam yace fa in qila idan an kace kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce wa hullu yan aljanna za a yi musu kawa an gane ko daga alhuli ne asawira da mundaye an gane ko min fiddatin na azurfa na azurfa ma'a anna zalika fi dunya tare da cewa a nan duniya yin ado da munduwa inda ma huwa adatul ima alama ce ta bayi munduwa ta azurfa kenan waman fi martabatihinna waman da wanda fi martabatihinna wanda a matsayi irin matsayi na wato bayi kiran mutumin da bai da daraja a cikin al'umma ya ce ƙulna za mu ce alƙur'anu ce alƙur'ani awwalu man khutiba bihi al'arab farkon wanda Allah ya fara magana da alƙur'ani su ne laraba duk da ke kibanta ga larabawa ba wa kana ya kasance min adati rijalihim al'adan mazaje na larabawa wa nisa'ihim da matansu min baitil mamlaka a cikin gidan wato mulki at-tahalli su yi wato kawa bil zahabi da wato zinari wal fiddati da azurfa munfaridaini an gane ko koda sun rarraba ma'ana kenan azurfa daban zinari daban wa mujtami'ataini ko ko mujtami'aini ko da an hada su sashen jikin mutum an yi kawa da wato zinariya sashen jiki kuma an yi kado da azurfa an gane ko wannan shine kidan sai ya zamanto na an yi musu magana ne da al'ada ta kawa ta gidan mulki ake nufi an gane ko asali na biyu annal isma shi suna na azurfa min fidda kenan wa in kana mushtarakan koda ya kasance yayi tarayya bainal fid bainal fiddati dunya tsakanin azurfa da take duniya wal akhirati da take lahira walakin sai dai shattana ma bainahuma yayi nisa bagire mai nisa abinda a tsakankanin su قال النبي صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al mithqal min fiddati al akhirah wato dan mithqal gurgudun abu mai nauyi kenan dan karami na wato azurfa ta lahira khairun shine mafi alkhairi min ad-dunya da duniya wa ma fiha da abin da ke cikin ta mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa al-Adawi sai sa number 1 yace kadiba kasa kenan numero 1 lam aqif alaihi lalle ban kai ga sanin wannan hadisi ba fi ma ladayya ka abin da ke guna min masadir na daga littafin hadisi kaga amana ta ilimi ba ya ce babu hadisin ba ya ce shi dai bai ganshi ba kaga to anan abin da zamu dauka cewa babu cewa babu hadisin to amma shi malam da yace ya kawo shi bai faɗi kuma shi ma ina dauko shi ba shi mai littafin dan haka dai shi malam yace ya bincike bai gane shi ba abu na farko da yake yanzu ba a kafa hujja da shi kuma waɗansu na ce mai ma da'ifi ne tunda ba a samu sanadinsa ba na farko kenan to amma kuma yan an samu sanadin shi sai a duba a gani ko ya inganta ko ba zai inganta ba amma dai shi ma ya ce bai cin mishi ba to haka amana ta ilimi take wallahu ta'ala a'lam yace to wa kadhal kalamu haka ne magana fi sundusi a cikin sundus alhariri kenan na yan aljanna wanda yake mai nauyi wal istabra da kuma alhariri wanda yake mara kauri kenan wanda bai da nauyi kenan wa gairihi ma da duk abin da ya kaba ba da wani waɗannan abubuwan guda biyu mimma a'addahu Allah ta'ala abinda Allah ya tattare fil jannati a cikin aljanna kina abubuwan da Allah ya tattare a cikin aljanna dan kaje an faɗi irin su a duniya ba ana nufin ɗaya bane sunan da kawai a ɗaya amma kuma hakikanin su ba ɗaya bane ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato kenan mas'ala ta ɗari biyu da wato tara kenan a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa hullu asawira min fidda yan aljanna hullu an yi musu kawa kenan asawira da mundayi min fiddatin na azurfa suratul insan aya ta 21 malam yace la yu'ariduhu ba zai ci karo da wannan nassi ba qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala yuhallawna fiha yan aljanna za a yi musu kawamin asawira da mundaye min zahabin na zinari suratul kafi ayata 31 malam yace to wa wajhul jam'i yadda za a haɗa waɗannan nasoshi zahirun abin da yake bayyane wa huwa shine annahuma su waɗannan abinda an kai bayani inda za a yi waɗannan ƙawa ba wuri guda bane jannata ne aljanna ne guda biyu awanihima da kuma kwanunnuka kenan ko akusa da ke ciki wa jami'u ma fihima da abinda duk ke cikin su min fiddatin aljanna guda ita nata dunna azufani wa ukhrayani da kuma aljanna guda biyu awanihima wato abinda ke cikin su na akusa ko mu ce kwanunnuka kwanoni kenan wa jami'u ma fihi ma da abinda ke cikin su min zahabin na zinariya ne saboda ɗan su aljanna sun fi waɗansu kima da daraja saboda tsarfin imanin su sun zarce waɗancan ta fuskar imani da aiki na gari malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah to da malam yace wa wajhul jam'i zahirun da malam yace yadda za a hadawa zahiri ne wa huwa sai kawo number 1 mai tahqiqi wannan littafi a wannan taba da take hannuna ta kursiyul qur'an karim wa ulumihi tahqiqi na ahmad muhammad badawi yace kadiba unzur tafsirul qurtubi in kadiba number 1 yace kadiba cikin tafsirul qurtubi والسراج المنير والسراج المنير to nan kuma da ya ce malam ya ce wa jami'u ma fihi ma min zahabin sai ka number 2 kafin mun faɗi wa ilmu inda Allah ta'ala kinan sai shi mai taqiq wani littafi ya ka number 2 yace yushiru malam yana yin ishara ne ila hadisi alladhi zuwa ga hadisi wanda akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi hadisi na 4878 wa muslim kuma imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na 180 min hadisi abi musa al-ash'ari daga hadisi na abu musa al-ash'ari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jannata ne akwai aljanna biyu min fiddatin abinda ke cikin su min fiddatin aniyatuhuma wato daga azufa ne akussan dake cikin su kuma fi ma da abinda ke cikin su na kawa wa jannata ne akwai aljanna min zahabin su kuma na zinari ne aniyatuhuma abinda ke cikin su na akussa da kwanoni wa ma fi ma da abinda ke cikin su na kawa wanda ake sawa zinariya وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم babu abinda a tsakanin su da su kalli ubangijin su illa ridaul kibriyai sai wato a ce shamaki na asalin rida ana nufin mayafi ana iya cewa shamaki na girman kai ala wajihi wanda yake na ubangiji domin girman kai sifa ce ta kamala ga Allah tawaya kuma ga halittu domin babu wani abu saman Allah kiran ku don Allah ya girman kai sifa ce ta kamala gare shi na fata an fahimce ni an gane ko kuma wannan ko qur'ani ya tabbatar da wannan ba wai kadan qur'ani zai ce wai an ce Allah yana da girman kai a'a ba hadisi ne faɗa ba Allah ne da kansa ya faɗa ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almalikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir kaga qur'ani ya tabbatar da wato wannan suna to wannan shamaki na girman kai ala wajihi da ke fuskarsa fi jannati adnin a cikin aljanna an gane ko to wannan shi dai ne wato abinda ake son a ce kuma imam al-qurtubi ma ya kawo wannan bayani malam ya kawo shi waɗansu malamai sun tafi cewa ƙawan namiji ita ce za a yi masa ta'azurha ƙawan mace a can za ta zamanto ta wato zinari a kenan mazajen aljanna su ne da afirda waɗancan kuma azurfa kenan su sun rarraba da sun sun hankalta mana a nan duniya an haramta ma maza amfani wato da zinariya to amma kuma wannan yana nuna cewa a lahira manzala sassan ya nuna cewa wanda ya sa su da alhariri da zinariya an haramta wa mazajen al'ummarsa ranar tashar kyama mutum ba zai sa su ba a aljanna kenan tana ya ba zai sa su kwata-kwata ba ko ko ba zai sa su wani lokaci mai tsawo almari hadisi ya ce ba zai sa su ba to kaga wannan yana nuna cewa ba kawa ba ce ta wato mata wato kawai tunda an ce waɗanda ba su sa su ba za su same su a aljanna sannan kuma waɗansu malamai suka tafi cewa a'a wani lokacin za a yi musu kawani da zinariya sannan kuma lokaci za a yi musu kawani da azurfa sannan kuma wani malami wasu malamai suka ce a'a za a sanya a cikin za a hada a cikin hannun ɗaya daga cikin su mundaye guda biyu da na azurfa da kuma mundaye biyu na azurfa biyu na zinariya biyu siwara ne min zahabin wa siwara ne min fidda wa siwara ne min lu'lu'in da kuma biyu na lu'lu'i liyastami alahum mahasil janna duk abin da yake na kawani na aljanna za su same shi qala hu sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib ya faɗi haka wa qila malam yace wadansu malamai suka ce ai kulli qaumin ma tamilu ilayhim nufusuhum tunda ya aljanna an ce duk abin da suke so to wanda yace zina da yake so sai a bashi wanda yace azurfa yake so sai a bashi to duk da yake dai mun san a nan duniya zinariya ta fi azurfa daraja to ko a aljanna alamu kinan azurfa din za ta fi zinariya ko ko mun ce ba za a kamance ba domin a aljanna abubuwan wato sun bambanta wannan shi ne abinda shi malam ya kawo a karkashin number 2 wato karin bayani da aka kawo karkashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1162 malam yace fa in kila idan an ka ce ayyu sharafin wace daraja ce akwai litilka dari ga gidan aljanna yasqillahu ta'ala ibadahu wadda Allah zai shayar da bayin shi ash-sharaba abin sha at-tahur mai sarki fiha a cikin ta ma annahu ta'ala tare da cewa shi Allah fi dunya anan duniya saqahum ya shayar da su zalika wannan bi dalili qauli ta'ala domin Allah ya ce wa asqainakum ma'an furata to kuma nan Allah ya ce wa saqahum rabbuhum sharaban tahura to furatan kuma shine tataccen ruwa anan duniya kun sha tatacce sarkakakke to a duniya kuma kun sha shi to menene bambancin shi da aljanna mana yace wa qawlihi ta'ala kuma Allah ya faɗa fa anzalna minas sama'i ma'an kinan wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa asqainakum muka shayar da ku shi suratul hijr aya ta 22 malam yace qulna zamu ce al muradu bihi abinda ake nufi fil akhirati al ahira saqiyuhum za a shayar da su bi ghairi wasitatin ba tare da wasita ba wato ta fuskar wani abu an gane ko wa shattana ma bayna sharabaini kuma akwai bambanci tsakanin waɗannan ruwa guda biyu duk da kyau sun ce ruwan aljanna su ne aka kawo duniya amma wani na buƙatar dalili ingantacce wal aniyatayn aidan sannan kuma akwai bambanci tsakanin aniya kamar iriyan ruwan da za a sha abinda za a kurho ruwa da shi sha a shi a sha da shi wal manzilatayn da kuma bambanci kenan shattana bayna sharabaini wa shattana bayna al aniyatayn aidan wa shattana bayna al manzilatayn shi yasa ya ta kawo wawan kuma akwai bambanci tsakanin wannan wato matsayi ko kuma mu ce a'a ruwan sun bambanta don haka nan ma bi wasu da Allah ya ce akwai korama yadda akwai korama ta ruwa a duniya akwai korama ta ruwa a lahira a aljanna ko koramu za mu ce amma dai koramun ba ɗaya bane ruwan ba ɗaya bane wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya yi muna halin sa dan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to ne Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh